نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكما إشرين دبيار قوة القعدة hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da 28 ga watan Ogas miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2016 shi gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na Imam al-Munziri in ba kuma ta ba muna cikin babi mai bayani game da ikhlasi da kuma gaskiyar niyya da kuma niyya mai kyau ko jiya mun tsaya mun tsaya ne dangane da hadisin Abu Kabsha inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari da al'amura uku waɗanda yace yana rantsuwa akan su haka suke sannan da kuma wasu mutane hudu waɗanda yace duniya ta mutum hudu ce ya ba da labarin su ko mutumin da Allah ya ba dukiya da ilimi kuma Allah ya sauƙa mai yana kashe dukiyar ta hanyoyi na alkhairi da mutumin da Allah ya ba ilimi kawai bai bashi dukiya ba sai aikin alkhairin da wancan mai dukiya ke yi ya bashi shawa ya kudurta cikin zuciyarsa da yana da dukiya shi ma da yayi ilimi wannan aikin alkhairi sai annabi ya ce dukkan su daidai suke da juna ga lada sannan da mutumin da Allah ya ba dukiya amma bai bashi ilimin addini ba sannan da mutumin da shi kuma mai dukiyar nan bai da ilimin addini yana fagamniya ga dukiyarsa ma'ana yana bazzar da dukiyarsa yana ciyar da ita ba wuraren da Allah yake a ciyar da dukiya ba shi kuma wani kan Allah bai bashi dukiyar ba bai bashi ilimin ba amma tambaɗar da wannan mai dukiya ke yi da dukiyarsa sai ta bashi shawa shi ma ya kudurta da Allah zai ba shi dukiya shi ma da ya yi irin wannan tambatar da wannan ke yi annabi ya ce shi ma wannan mai kuduri daidai yake ga zunubi da wancan mai kaga dai suna nuna mana niyya ko to Allah ya kyautata mana niyoyin yau da yadda Allah za mu tashi hadisin Abdullahi dan Abbas وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تعالى inna Allah ta'ala kataba al-hasanati was-sayyi'ati thumma bayyana zalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamila wa in hamma wa in hamma biha fa anilaha katabaha Allah indahu ashara hasanatin ila sab'ina di'in ila ad'atin kathira wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanatan kamila fa in huwa hamma biha fa amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahida زاد في رواية أو محاها ولا يهلك على الله إلا هالك رواه البخاري ومسلم hadisin mu na farko yau an karɓo shi daga Abdullahi dan Abbas mai bayani dai dangane da niyya da ikhlasi Allah ka kyautata mana niyoyin mu ka sa mana ikhlasi ga ayyukan mu da maganganun mu da itiqadat namu hadisin mu na farko yau an karɓo shi daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah tabbata gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yake shi ma yarwi an rabbihi ta'ala shi kuma annabi dangane da abin da yake ruwaitowa daga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala kaga wannan hadisi hadisul qudsi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah tabaraka wa ta'ala yace inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'ati lalle Allah madaukakin sarki ya rubuta kyawawan ayyuka da kuma munana thumma bayyana zalika sannan ya bayyana wannan cikin alqur'ani Allah tabaaraka wa ta'ala yayi bayani filla filla abu kaza aikin alkhairi abu kaza ba aikin alkhairi ba misali sallah tana cikin wani kaso ayyukan alkhairi ko azumi na fadilla da na nafila suna cikin ayyukan alkhairi zakka ko sadaka ta farilla da ta nafila suna cikin ayyukan alkhairi aikin haji da umra suna cikin aikin alkhairi duk dai ga sunan dai sada zumunta yana cikin ayyukan alkhairi neman ilimin addini yana cikin ayyukan alkhairi al'amr bil ma'rufi wan nahyi anil munkar suna cikin ayyukan alkhairi kaga waɗannan duk Allah ya bayyana su daki daki cikin alqur'ani kun fahimta hakan ga shirka ita ko cikin wani kaso take ne agwa ayyuka ta fi kowane muni Allah ya tsare mu daga shirka karamarta da babbarta Allah ka kare mu ka tsare al'ummar manzon Allah daga gare ka kaga ita ko tana cikin ne agwa ayyuka da shirka da kafirci sannan zina ita ma cikin wani kaso take cikin ne abu irin su sata irin su ƙarya annamimanci hasada riya girman kai ujubi mamakin kai da masu kama da su jama'a waɗannan duk kaga su ko suna cikin kaso na miyagun ayyuka kun fahimta to shine yace inna Allah ta'ala kataba al-hasanati was-sayyi'ati Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta kyawawan ayyuka da kuma munana thumma bayyana zalika sannan ya bayyana wannan faman hamma bi hasanatin sai yace to duk wanda yayi nufin kyakkyawan aiki wanda yayi hamma yayi nufi shine hamma ba hamma waccan da kuke yi ba ta budar baki faman hamma da hasanatin duk wanda yayi nufin kyakkyawan aiki ya kudurta cikin zuciyarsa ina ake yin nufi cikin zuciya yayi nufi cikin zuciyarsa da hasanatin game da kyakkyawan aiki yace sai nayi abu insha Allah ta'ala sai nayi abu kaza aikin alkhairi fallan ya amalaha amma bai aikata ta ba saboda wani dalili kila wani uzuri ya hana mai aikatawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kataba Allahu indahu Allah zai rubuta kyakkyawan aikin nan gunai hasanatan kamila kyakkyawan aiki kammalalla Allah zai rubuta mai ita lada kammalan ladar da duk ake ba mutumin da ya aikata wannan aiki haka Allah zai rubuta mai kamar ya aikata kun fahimta wa in hammadaha in yayi nufinta ita kyakkyawan aiki ya kudurta zai yi wani aikin alkhairi fa'amilaha kuma ya aikata ya cika kudurin ya cika nufin ya aikata Allah ya bashi iko ya aikata kyakkyawan aikin kataba Allah indahu Allah zai rubuta ta gunai ashara hasanatin kyakkyawan aiki guda goma kaga kyakkyawan aiki aikin kware guda ya aikata amma Allah tabaraka wata'ala da yake mawadaci ne kuma mai godiya ne ga ayyukan da bayansa sun ka aikata sannan kuma mai yalo falala ne ga bayansa maimakon ya aikata aikin alkhairi guda Allah shi bashi lada daidai da abin da ya aikata a'a jama'a mawadaci bai haka nan mawadaci karimci an ka sani gare shi Allah ko mawadaci ne kuma wadata mutlaka wanda ba ta tsoron talauci don haka sanda duk bawa ya aikata wani aikin alkhairi maimakon Allah ya bashi sakayya daidai da aikin da ya aikata a Allah zai bashi sakayya goman misali abin da ya aikata kun fahimta Allah zai multiplying by zai ninka mai sau goma abin da ya aikata kun fahimta illa sab'i mi'ati da'ikan zuwa ninki 700 ashe kenan zai ninka mai minimum ya ninka mai sau goma akwai waɗanda Allah ka ninka mai sau ishirin wasu sau talatin wasu sau ɗari wasu ɗari biyu wasu ɗari uku wasu har sau ɗari bakwai wasu in sun ka aikata yake alkhairi Allah zai ninka mai sau ɗari bakwai ila ad'atin kafira zuwa ga ninki dai mai yawa fiye da ɗari bakwai wasu ma Allah zai ninka musu kyakkyawan aikin da sun ka aikata fiye da ɗari bakwai kun fahimta ka Allah akwai karinci gare shi sai ya ce wa man hamadu sayyi'atin wanda kuma yayi nufin mummunan aiki ya kudurta cikin zuciyarsa in sha Allah ta'ala in ya samu dama sai yayi abu kaza aikin da yake mugun aiki ne sannan ya amalaha sai ya zan bai aikata ta ba bayan yayi wannan kudurin sai Allah ya same tunani ko ko shi ne ya samu wani ustazi ya mishi nasiya wani abu ka zafa da ka kudurta za ka yi gaskiya ba aikin kware bane ya kamata ka yi tsoron Allah bai kamata ka aikata shi ba kuma Allah ya kaddar nasiha ta yi amfani sai ya karbi nasiha sai ya fasa kun fahimta to shine sai Allah ya annabi ya ce ka taba Allahu indahu wannan bugu aikin da ya kudura Allah ya yi amma daga baya ya fasa ya riga ma Allah ko bai riga ma Allah ba mutum ne ya kudurta jibi an yi albashi ina an san albashi na sai na tema ni ban taba shan giya ba amma sai na tema ni jibi na sha wannan kudurin nashi na alkhairi ne ko na shari na shari lokaci yana amsa albashi sai ya ce mu wani zan a yace ma abokin zan na mani zan ta mani yace ni za ka yi mani yace ai kudure ne cewa in na an shi albashin wannan wata sai na sha giya dama a cikin zaman da muka kai dan giya ne ta wallahi ban taba sha ba yau dai na kudur sai na sha ta kuma yau sai na sha yace ka ji tsoron Allah ka sani Allah ya haramta giya ka sani ba baka sani ba Allah ya haramta giya ka sani albashin nan baka sai iyakan ma hukun a dauke su aiki su amsai ba Allah bai yi musu wannan baiwa ba kai yau wayon ka kai yadda ka za ka wa Allah kenan bai wanda ya ma ya kore ma ka ana ganka albashi kai tsoron Allah wannan nasiha kuma sai ta tasirin cikin zuciya dai gaskiya fa ne kai na fata me ya fatan da shi horon Allah nasiha nan da an kai ne ko to shine yace wa man hamma da sayyi'atin duk wanda yayi nufin mugun aiki fallame amala amma bai aikata ta ba daga baya sai ya fasa bai aikata ba katabaha Allah inda wa Allah zai rubuta ta gunsa hasanatan kamila kyakkyawan aiki kammalalle jama'a mutum ya kudurta mugun aiki ya fasa saboda tsoron Allah ya yi da'a ga Allah ko bai yi ba akwai bukata a bashi lada shi yan dalilin da yasa Allah zai rubuta mai lada don haka zai rubuta mai lada kan malalliya ladar ne ladar wanda ya yi nufin mugun aiki ya fasa saboda tsoron ubangijin tsoron Allah ai ibada ce babba don haka Allah zai bashi ladar wannan tsoron Allah da yasa kun fahimta wa in huwa hamma biha amma in shi yayi nufin mugun aikin fa amilaha kuma yace cika nabi ne yace aikata to kataba Allah Allah zai rubuta mugun aikin nan sayyatan wahida mugun aiki guda wancan da ya aikata aikin alkhairi ba an naka mai sau goma ba zuwa 700 zuwa fiye da 100 zuwa fiye da 700 yadda Allah ya so to kaga kamata ya ce inda hankali ake aiki da shari'a kamata ya ce shi ma mutumin da ya aikata mugun aiki shi ma sai a ninka mai zunubi sau goma zuwa ɗari bakwai zuwa wanda Allah ya so to amma saboda karinci na ubangiji irin soyayyar da Allah tabaraka wa ta'ala yake wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san mu yan gata ne ina mun ka samu gatan saboda mun zo al'ummar fiyayyen cikin al'ummar fiyayyen halitta alfarma zai yawa muke da ita wurin Allah wadda sauran al'ummomi ba same ta ba shi yasa Allah da kai ne ya shelanta ma duniya yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi alhamdulillah Allah mun gode maka da kai yau mu cikin mafificiyar al'umma cikin al'ummar annabi Muhammad to sababbiya fadar da aga mai gidan mu wurin Allah to ita ta kawo har gare mu wannan gatanci shine ya kawo gare mu da haka in mun ka kudurta wani musulmi dan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kudurta zai aikata zunubi ba za a rubuta mai ba sai ya aikata in ya aikata kuma zunubi guda za a rubuta mishi ba a ninkawa kamar yadda ake ninka aikin lada don Allah ku faɗa min akwai wani karinci wanda an gaba ga wannan ji yadda ake karinci Allah tabaraka wa ta'ala yawa al'ummar manzo Allah karinci Allah ya gafarta wa baban masu wa'azi na Najeriya Sheikh Abubakar Gumi wata rana da ya karanta wannan hadisin yace me yayi albarkan mutumin da zunubi guda guda yanda ya rinda lada goma goma me albarkar da an gare shi don haka sai malle yace ya tantance shiga wuta duk aikin alkhairin da ka aikata Allah ba saka ma zai daidai da wanda ka aikata sai ya ninka ma akalla minimum of 10 time ya ninka ma sau goma wata rana ma wani ma za a ninka mai sau 700 ko faɗa nan koyo tunani sana'o'in da kun ka san ana yi Najeriya ko ma duk duniya wace sana'a kun ka san in mutum ya yi ya ɗauke kuɗi kamar miliyan guda ko naira dubu misali ya ce ya sau kaya yana samun riba sau ɗari bakwai wace sana'a ko da sai da koken tako ni ban san sana'ar da kaka samun riba sau ɗari bakwai na uwar kuɗin da ka yi amfani da su ba to amma kaga aikin alkhairi shi riba sake nan sai Allah ya ninka ma sau 700 ko ma fiye da 700 yadda Allah ya so wallahu yudaifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim Allah mun gode maka duk yadda ake gata Allah yawa al'ummar manzon Allah gata ashe shi ko mutum duk wanda an kawa alfarma ne ya kamata ya yi ya gode kuma ya ji kunyar wanda ya yi mai alfarma ashe inda ya mutu bai kamata mu saba ma Allah ba duk musulmin kirki jama'a duk musulmin kirki bai kamata ya saba ma Allah ba domin duk dai abin da ake nuna ga duk yadda ake nuna gatanci Allah ya nuna mana gatanci ashe ya kamata mu ji kunyar Allah Allah ka shiryar da mu kuma mun gode akan wannan gatancin da kai mana to kaga me wannan hadisi ke karantarwa yace wa in huwa hammadaha in yayi nufin mugun aiki fa anna ya aikata ta kataba Allah Allah zai rubuta ta ita mugun aikin sayya atan wahida zunubi guda ko ko mugun aiki guda ba annan ka bai sau goma kamar yadda an kaninka ayyuka alkhairi zada fi riwayatin ya ƙara cikin wata riwaya wannan riwayar Imam Muslim kawai yake ban yake banta da fitar da ita za ku ji asalin hadisin muttafaqun alayhi ne amma wannan ƙarin da yazo cikin wannan riwayar ba da Bukhari ba Muslim kawai ya fitar da ita yace sai Allah ya rubuta mai ita guda aw mahaha Allahu akbar kuma Allah ya tace ta gaba ɗaya ki rubutawa ba mashi a ce ta ubangiji ba kai na ya ce ka ku rubuta sai ta mala'iku ka ku rubuta an yace ne ba tare da ya tuba ba fa wa kun kaga yana yafewa ba tare da an tuba in ba Allah ba Allahu akbar ya kamata mu ji kunyar Allah ya ku jama'a shine yace au mahaha ko ma Allah gaba ɗaya ya shafe mai ita wala ya haliku allallahi kai jama'a in kare muku magana inji annabi sallallahu alaihi wasallama yace wala ya haliku allallahi ba mai halaka ga Allah illa haliku sai halakake Allah ka tsare mu daga zama cikin halakan jama'a ko kalli wannan hadisin ko shi ɗaya mun ka karanta yau an ka bari haka nan wanga hadisi ya ishe mu har rana wata yau ko bai isa ba ya isa wallahi to ku diba wannan hadisin kaga a dunkule mun yi wannan hadisin cikin riyadu salihin kuma an yi fashin bakin sa amma a dunkule menene sakon da wannan hadisi yake son isarwa gare mu na farko yana nuna mana cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana aiki da kudurin mutum kaga sai yace man hamma wanda yayi nashi a ina ake yin nashi cikin zuciya duk wanda yayi nufin kyakkyawan aiki to albarkan nufin nan ne tun kafin ya aikata da ka kudurta za ka yi abu kaza na alkhairi cikin zuciyarka Allah zai sa a baka lada ashe Allah na aiki da kuduri mai kyau ko baya don haka mu yi kokari ya ku jama'a kullum kudurin mai zanna alkhairi saboda mu samu wannan gajiyar ko da rashin lafiya ko wani uduri ya ja makance ka da aikata abin ka samu lada kudurin nan na alkhairin da kai annabi ya ce za a rubuta ma lada kuma kammalalliya ba lada ƙwara guda ba sai ya ce hasanatan kamilatan sai da ya kwai lifayin ɗinta da kamilatan lada kammalalle kyakkyawan aiki kammalalle kamar ka aikata shi yasa malamai ke cewa niyyatul mar'i khairun min amali niyyar mutum ta fi alkhairi daga aikinsa kullum mu kudurta niyyoyi na alkhairi ya ku bayan Allah to in ya aikata ya kudurta yanzu ba daga kudurin aikin alkhairi an rubuta ma lada kammalalle ba sai Allah ya bashi iko kuma ya aikata aikin alkhairi kamar shi ne ya kudurta yau lahadi ko gobe litinin gobe insha Allah ta'ala in Allah ya kishi mu lafiya sai na yi azumin ranar litinin ba yana litinin cikin ranakun da annabi sunan da azumi ba to insha Allah gobe sai na yi Allah ya kaddara cikin dare sai malaria ta kama shi yau waye gari da zazzabi bai yi azumi yanzu yayi hasara wannan kenan a'a annabi ya ce sababiyar kudurin nan da yayi ba rikin lafiya ta hana mai ba uzuri na hana mai Allah zai rubuta mai lada kamar lafiya kamar yayi azumin kun fahimta ashe jama'a kullum mu zan cikin kuduri na alkhairi yana da muhimmanci gare mu to in Allah ya bashi iko yayi kuduri sun yau cewa in Allah ya tashi mu lafiya gobe sai nayi azumi sai yau waye gari lafiya lau kuma ya dauki azumin kuma ya isa lafiya sai annabi ya ce Allah ba ladar azumi guda zai raba shi ba ladar azumi goma zai bashi kamar yayi azumi ne goma a takaice ko ko minimum sai ya ninka mai ladar azumi goma ko ma zuwa 700 zuwa fiye da 700 fiye da yadda Allah ya so kaga wannan hadisi tamaman yayi daidai da ayar alqur'ani ta cikin suratul an'am Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamuna duk wanda yazo da kyakkyawan aiki man jaa dal hasanati kaga al hasanatu mu da gata nan cikin hadisi kuma yadda cikin qur'ani duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki sai Allah ya ce falahu ashar amsala yana da goma na irin ta kenan Allah ba la da kyakkyawan aiki zai bai ba eh duk kyakkyawan aikin da ka aikata na farilla ne ko na nafila Allah zai ninka ma shi akalla sau goma haka qur'ani yace haka hadisin ga yake kun fahimta sai ya ce wa man ja'a bi sayyi'ati amma wanda ya zo da mummuna kaga alqur'ani ya amfani da kalmar sayyi'atu shi ma cikin hadisin ga aka yi amfani da sayyi'a mummuna aiki amma wanda ya zo da mummuna aiki yayi ba daidai bai saki layi fala yajza Allah ya ce ba za a sakan ka miki ba illa mithlaha Allah mun gode masa ba za a saka mai ba illa gwargwadon misalin mugu aikin nan da yayi ba ya mugu aiki guda ba to sakamako guda za a bayar saboda rahama ta ubangiji ga al'ummar manzon Allah ba zai ninka mai zunubi sau goma ba yadda an ka ninka lada sau goma don Allah jama'a tebo ya shigo ya fito kadar ko bai fito ba an yi ruwa tebo don haka mun gode ma Allah akan wannan karinci shine yace man ja'a da sayyi'ati wala yuzza illa mithlaha wa hum kuma su mutane wanda da hankalinku la yuzlamuna ba a zalunta su ne zalunci ka aikata wani aikin alkhairi a manta ko da ganga akan zalunta ki rubuta ma Allah ki ba a yin hakan ko ko ko da kaka zuwa gobe kiyama ka iskan musulun zunuban da baka san ka aikata ba Allah ki ba a hakan ba irin hukuncin duniya bane da aka jawa da ba dan APC bane kakku ba shi lahira babu APC ba PDP APC ka shine musuluncin da kai can musulunci kawai la ilaha illallah ka aiki ba APC da PDP PDP da APC shekara ta wadda an kai nan kuma nan aka barin ta na haɗa muku sun sannan shekara ce ko ko sun ka ce na kafirta na ce mafata musulunci to Allah ya shirya da mu yanzu akwai bambanci tsakanin wannan hadisin da wannan ayar ka babu to yanzu kaga wannan ayar me tace Allah tabaraka wa ta'ala cewa yi man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da kyakkyawan aiki yana da goma na kwatancin ta ko Allah sai ya ninka mai sau goma sai malamai sun kace to abinda a fashin baki shine aikin da aka ninka ma mutum akalla sau goma shine duk wani aikin alkhairi wanda ba jihadi fi sabilillah ba to wannan akalla a ninka ma wanda ya aikata shi sau goma zuwa ɗari bakwai zuwa wanda Allah ya so amma duk abin da yake jihadi ne fi sabilillah shi kuma yana da nashi irin ninkin da za a yi cikin wata aya tana cikin suratul bakara inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa matalal ladina yunfiquna yunfiquna amwalahum fi sabilillah matalal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فيلك والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم abin da an misalin waɗanda ke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilin lahi cikin yaƙi na daga kalmar Allah wurin yaƙi sai Allah ya ce misalin su kamar da habbatan kamar misalin ƙwaya ce ƙwaya ta abinci kamar ƙwayar gero ko ƙwayar dawa ko ta masara ko ta shinkafa ko ta alkama duk dai wata ƙwaya wadda ake shukawa ta fito kamar misalin ƙwaya ce an ka shuka an ka ɗauki ƙwaya guda ta gero an ka shuka da shukan nan Allah ya saukar da ruwa da ta ta tashi tsirowa sai ta tsira fa ambatat sab'a sanadila ƙwayan nan guda ta gero sai ta tsiro da zangarniya guda bakwai yawan tazin nawa kenan baya guda ta fito da zangarniya bakwai fi kullu sundallatin Allah ya ce ga kowace zangarniya ne atu habba kowace zangarniya tana dauke da kwaya 100 zangarniya bakwai kowace zangarniya tana dauke da kwaya 100 yanzu kwaya ta koma nawa kenan 700 kaga kwaya guda kenan ta koma kwaya 700 to wannan shi an misalin duk wanda ya ciyar da dukiyarsa da jihadi fi sabilillah Allah zai ninka mai shi ko minimum of 700 times akalla sau 700 don haka wanda aka ninka ma akalla sau goma shine duk wanda ya ciyar da wata hanya ta ciyarwa ko ya aikata wani aikin alkhairi wanda ba jihadi ba amma da jihadi Allah bai ninka ma sau goma akalla abin da za a ninka ma ga wanda ya sai jihadi ko ya ba da dukiya ce ko ya ciyar da duk abin da ya ciyar da jihadi za a ninka mai za a ninka mai akalla sau ɗari bakwai sai Allah ya ce wallahu ya da'ifu liman kai Allah na ninkawa fiye da ɗari bakwai ga wanda ya so wa ya da'ifu liman kai Allah yana ninka ma wanda ya so fiye da ɗari bakwai wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa falala ne kuma masani ne ga wanda ya cancanta a ninka mai Allah ka ninka mana ayyukan mu ka ba mu iko mu aikata ayyukan alkhairi don a ninka mana don a kun gani abinda wannan hadisin ke karanta ba kenan sanda duk mutum ya kudurta aikin alkhairi to Allah zai ba shi lada cikakkiya ko da bai samu aikatawa ba in ya aikata sai a ninka mishi amma kuma saboda rahama ta ubangiji da falala ta Allah da soyayyar da a tsakanin Allah tabaraka wata'ala da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarkar mai gidanmu amma in mun ka kudurta ne a gon kudurori Allah ba zai rubuta mana ba ba za a rubuta mana zunubin kuduri ba na ɗan mugu ne sai mun aikata shi ma in mun aikata to za a rubuta mana zunubi guda ba a ninkawa kun fahimta in ma mun ka kudurta ne a gon kudurori ba ba a rubutawa ba daga baya kuma sai tsoron Allah ya shige ka ko oni a kan ko ko sababiyar wani yayi ma nasiha sai kace kai na fasa saboda Allah ka bar aikin nan saboda Allah to barin tsanna saboda Allah aikin lada ne da'a ne ga Allah don hakan ga za a rubuta ma lada kamar lalliya ina fatar kun fahimta Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai yace rawahu al-bukhari wa muslim wannan hadisin imam al-bukhari da imam muslim sun karwaito shi kaga hadisi ne muttafaqun alayhi wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yaqulu Allah ta'ala idza arada abdi an ya amala sayyi'atan fala taktubuha alayya hatta ya amalaha fa in amilaha faktubuha bi mithlaha wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasana wa idza arada an ya amala hasanatan falam ya amalaha uktubuha lahu hasana fa in amilaha faktubuha lahu bi ashri amsalha ila sab'i mi'atin رواه البخاري واللفظ له ومسلم shi ma wannan hadisin an karɓo shi daga Abu Huraira wancan daga dan Abbas ko wannan shi ko daga Abu Huraira yarda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi ya ce yaqulu Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa Allah madaukakin sarki yana cewa kaga shi ma da hadisul qudsi irin na dan Abbas Allah yana cewa idza arada abdi in bawa na yayye nufi kaga nan yace arada can kuma gajin za a bude ce hamma duk ma'ana su guda idza arada abdi in bawa na yayye nufi an yi amala sayyi'atan ya aikata wani mummunan aiki ya kudurta cikin kokon zuciyarsa cewa zan aikata kaza wanda ba mai kyau ba ga shari'a to Allah zai ce ma mala'iku matsara waɗanda annan suna rubutu ayyukan bayi ba mu da ko wa inna alaikum lahafizina ba kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aluna to sai ya ce ma matsaran kada ku yi sauri wallahi taktubu alai wannan mugun kudurin da ya kudurta kar ku rubuta zunubi hatta ya amala sai ya aikata Sabanin kudurin alkhairi shi kudurin alkhairi muna yi ne Allah ke ba su umarni ku rubuta mai lada in ya aikata annanka mai kun fahimta sai ya ce mu mala'iku fa la taktubu alayhi kaf ku rubuta wannan mugun kuduri gare shi hatta ya amala sai ya aikata ta fa in adalaha in ya aikata mugun aikin da yayi da yayi kuduri faktubu hada mislaha ku rubuta ta kwatancin mugun aikin nan guda da yayi ku rubuta zunubi guda man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamuna kun fahimta wa in tarakaha amma kuma in yabbarta shi mugu ita mugun kudirin da yayi sai ya fasa min ajali saboda ni saboda wa saboda Allah tabaraka wataala to faktubu lahu hasana sai Allah ya ce mala'iku ku rubuta ku rubuta ta lada gare shi ai mutum ya fasa abu saboda Allah ya fasa zunubi saboda Allah saboda tsoron Allah ai da'a ne ga Allah don haka yana da bukatar a bashi lada wannan da'a ku rubuta ta lada wai za a rada an yi amala hasanata amma in mutum ya yi mata ya aikata wani kyakkyawan aiki fallam ya amalaha ya yi ƙudurin amma bai samu aikata ta ba saboda wata lalura sai Allah ya ce ma mala'iku masu rubutu uktubu lahu hasana ku rubuta ta kyakkyawan aiki gare kamar ya aikata ku rubuta ta lada kamar lalliya fa in anilaha in kuma Allah ya bashi iko ya aikata ta sai Allah ya ce mala'iku faktubu wa ku rubuta ta gare shi da asad da ashar amsalaha da goma irin ta illa sab'in atan zuwa minti 700 kun fahimta kaga wannan dai irin wancan rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin wallahi law lafazin nashi ne wa muslimun da imam muslim shi ma wannan na abu hurairah na da abbas ne duk mutafaqun alaihi ma ne Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi wa fi riwayatin li muslimin qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasana wa man hamma bi hasanatin fa anilaha kutibat lahu asharan ko illa sab'i mi'atin bi ithm wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam lam tuktab alayhi wa in anilaha kutibat وفي أخرى له قال عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئا وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن أنلها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنا إنما تركها من جرايا kira da aminta Allah tabbata ga annabi yace wa fi riwayatin li muslimin cikin wata riwaya ta hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya fitar kaga wancan muttafaqun alaihi ko amma wannan riwayar Muslim kawai yake banta ga tattar da ita banda Bukhari قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله tsira da aminta Allah tabbata gare shi ya ce man hammada hasanatin duk wanda yayi nufin wani aikata wani kyakkyawan aiki fallan ya amalaha amma bai samu aikata ta ba kutibat lahu hasana za a rubuta ta gare shi kyakkyawan aiki kamar lalle kamar ya aikata kun fahimta wa man hamma da hasanatin wanda yayi nufin yin kyakkyawan aiki fa amilaha ya aikata ta kutibat lahu ashran za a rubuta ta sau goma ila sab'ina da isan zuwa ninki 700 za a ninka mai sau goma Allah ba zai rubuta mai daidai da kyakkyawan aikin da ya aikata ba a'a ba da sakamako daidai da aiki wannan aikin matsiyata ne Allah ba matsiyaci bane kun fahimta matsiyaci ake wa aiki ya biya aiki daidai ya biya lebarin mai aiki daidai da sakamakon aikin da ya yi Allah matsiyaci Allah ba matsiyaci ba mawadaci ne wadata kun mudalaka don ku yi koyi da aiki Allah in kuna da zuciya wanda duk ya dauke lebare yana aiki sai ka ninka mai kuɗi ne ba naira dubu a kuɗin lebare ba sai ka bashi dubu goma to ko da ba ku yi da Allah kai tunda ba ku yi wadatar Allah ba ku dan kamanta dai ba kyautu tawa bace inna Allah kataba al-hasanati ala kulli shay ala kulli shay'in ko Allah ya rubuta kyautata ga komai don haka ko ba kullun ka sau goma ba nan ka koda sau guda maimakon ka ba naira dubu ka baki dubu biyu matsiya da ba su iyawa kai dai a ba su naira ta dubu ko naira dubu ma mai ba mai imani wani ma rage mai yakai bayan ka ɗauki lebara eh mafi yawan alhazan na yan kwangilolin nan ba su rarra bayan ya ɗauki lebara an aji naira dubu an kare ba su ɗari bakwai bakwai da in ba nan ba ma ina ku samu aiki yanzu babu aiki wani ma bai biya ko wannan azzalimi kenan hadisi ya tabbata mai yawa cikin bulugul marana yan kuna tunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mutane uku ni ne abokin ku su masu gobe kiyama rajulul aqadi kun magadara mutumin da ya bada kyauta saboda ni yace ina baka saboda Allah na baka fisa ne saboda Allah saboda wa ya bayar saboda Allah daga baya goyo daga wannan da ya ba yace ayi mai yace ana taba yi maka ba dan me zaka yi mai shi kan ba Allah kace ka ba in fake ne Allah ya kamata ka wafa to duk wanda ya bada kyauta saboda Allah ya da daga baya ya yaudari wanda ya ba gobe kiyama da Allah zaka jaya ba don me kace ka bai ba ni annawa ba na faɗi Allah a abokin jaya ka gobe kiyama wa rajulun ba'a hurrafa akala kamanahu da mutumin da ya sai da da ka san da ne ba bawa baka ci kuɗin sa da ba da shi wannan da ka zalunta ka sa shi bauta ta ƙarfin hali zaka ga ba da Allah ubangiji zaka ga ne an dalilin ka sai da bawa na ka yana da ka sai sai ka mai sai bawa ka ci kuɗi ka ku san koyi jaya da Allah akwai riba ga rai wanda ya ci sai mutum na uku da mutumin da ya ɗauki lebarori ko lebar ga aiki sun ka yi janga ga aikin da naka sun ka yi nan ga abin da zan biyan ka sun yarjejeniya lebar ya cika nashi side of agreement ya cika nashi aikin amma ya ƙi biya ne kuɗin janga dai to ba da lebaran nan zaka jayayya ba da ka hana mu kuɗin janga dai ta lebaranci ne ba da shi zaka jaya gobe kiyama ba da ubangiji ne zaka jaya ubangiji ne ya amsa mai faɗa don karamin laifi ne ka ɗauki lebar aiki ya yi ma aiki ya cika ma aiki da kun kai shirki ka kibiya nai ba karamin laifi ba ne ka zalunci da adama ko a ce ka zalunci ka gobe da Allah za ka jaya kuma sai ka biya ta inda za ka da kuɗi sai a ɗebo ladarka in kana da ita sai a bashi gwargwadon kuɗi nai in za ka da ƙaddara mushirki ya yi za ka da lada ba iya kai ita annan baka ce mun addu'a ni ban da lada mushriki ne ko to kaddara mushriki yake shi ba yana da zunubi ba kaddara shi ne ya taɓa zina sai a ɗebo ladan zinan nan da yayi yanzu shi yayi da banza sai a ɗebo zunubin zinan nan da ya sai a zuba ma a ƙara ma da na shirka ka sai a dungula ka wuta da ku tsoron Allah ya koma su sa lebarar da ya fi tsibiya wannan babban zalunci to Allah shirin da yace wa man hamma bi sayyi'atin sannan duk wanda yayi nufin mugun aiki fallam ya amala amma bai aikata ta ba ya fasa lam tuktab alaihi ba za a rubuta zunubi gare shi ba tsakanin wanda yayi nufin aikin alkhairi shi da ya kulla niyya za a rubuta mai lada ko to tsakanin mugun mugun aiki shi don ka kudurta niyya duk ba za a rubuta ma zunubi sai ka aikata wa in amilaha in ya aikata mugun aikin da ya kudurta kutibat to lokacin nan za a rubuta ta gare shi in ya aikata shi ma za a rubuta mai shi guda ba a ninkawa wa fi ukra lahu cikin wata riwaya da ta shi Imam Muslim qala Abu Hurairah yace an Muhammadin Rasulullah daga Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace qala Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya yace idan ka haddasa abdi in bawa na yabba zuciya ta labari shine a tahaddathu nan me ake kira in kabba zuciyarka labari da ake kira ne da Hausa ba su wasi ba batun zuci batun zuci ba ka faɗi lardin da baki ba kun fahimta cikin zuciyarka ka kudurta shi shi au a ganga ba batun zuci eh magana zuci eh da magana da batun dubba ma'ana su guda ba inda duk mutum yayi maganar zuci ko batun zuci shine yake idan ta haddasa abdi idan bawa na yabba zuciya ta yi labari yayi batun zuci da an yi amal hasanatan cewa zai aikata wani kyakkyawan aiki Allah ya ce fa ana aktubu halahu ni zan rubuta wannan batun zuci gare shi hasanatan kyakkyawan aiki ma lam ya amalaha ko da bai aikata ta ba ko da bai aikata ba akan wannan batun batun zuci da yayi cikin zuciya ta wannan kuduri da ya kudurta yabba zuciya da labari zan yi abu kaza to Allah zai rubuta ta matsayin matsayin kyakkyawan aiki kun fahimta yace fa idza amilaha amma in ya aikata aikin alkhairin fa ana aktubuha ni kuma zan rubuta mai ita da ashir amsali goma irin ta zuwa 700 zuwa wanda Allah ya so wai ba ta haddasa amma in yayi batun zuciyar ba zuciya ta labari da an yi amala sayyatan cewa zai aikata wani mugun aiki fa ana agataru halahu Allah yace zan gafarta mai ita malan ya amalaha muddin bai aikata ta ba ya kudurta ga batun zuci ba za a rubuta ba daga baya kuma yace kai na fasa saboda tsoron Allah na fasa na ga dai Allah ya hana ba don kware na kudurta ba don haka na wadwala kudurina to Allah ya ce zan rubuta mai ita eh fa ana adfuru annahu ma lam ya'malaha yace wa idza tahaddatha bi an ya'mala sayi'atan fa ana adfuru annahu in yayi in yayi mutum zuci cewa zai aikata mugun aiki amma ya fasa zan rubuta mai ita ma lam ya'malaha muddin bai aikata ta ba zan rubuta mai ita matsayin ne matsayin lada fa idza amilaha in ya aikata mugun aiki ya cika kudurin fa ana aktubu halahu Allah yake zan rubuta ta gare shi da mutula da kwatancin ta mugun aiki guda ya aikata zunubin mugun aiki guda za a bashi ba anan kamar yadda an kana ayyukan alkhairi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah da ya faɗa masa habbai wannan sai yace da Allah ya faɗi haka sai qalatul mala'iku sai mala'iku sun kace ma Allah tabaraka wa ta'ala zaka abdul ya Allah ya za a yi mutum ya kudurta mugun aiki bai aikata ba in ya fasa kuma a baki lada sai Allah yake zaka abdul din qalatul mala'ika sai mala'iku sun kace zaka abdul wancan habawa ne yuridu an yi amala sayyata yayin da ya aikata mugun aiki wa huwa abdul bi kuma yana da basira cewa abin nan da ya kudurta mugun aiki ne kun fahimta ya san cewa mugun aiki ne kuma ya kudurta kuma in ya faza a rashin lada faqala sai Allah ya ce musu urqubuhu ku tsayin wanda ya kudurta zai aikata mugun aiki ku tsare shi ku kiyaye shi fa in anilaha in ya aikata ba da yayi kudurta sai ku rubuta mai zunubi ba a'a ku kiyaye shi fa in amila in ya aikata mugun aiki faktubu halahu da mithla ku rubuta ta gare shi kwatancinta zunubin mugun aiki guda wa inda raka in yabbata ya fasa faktubu hada wa sanatan ku rubuta ta kyakkyawan aiki gare shi inna ma tarakaha ai ya batta ne kawai min jarraya saboda ni shine ma'anar jarraya ai min ajali don wa yabba aikata mugun aikin don Allah to yanzu wanda ya ga mugun aiki don Allah ya yi kokari ko bai yi ba to kuma mutum ya yi kokari a bashi haka nan ba a saka mai ba ku rubuta mai nada
Allah ya kada tsira da ɗanci ga annabi qauluhu fada dai da yake min jarraya da fata hijini wata shidar ra'i jarraya ai min ajali ya bata ne saboda ni don haka duk wanda ya bar mugu aiki saboda Allah ya cancanci a saka mai za ku rubuta mai lada kamar lalliya kun ji wannan ko sai hadisin mu na gaba don haka ga wannan yana da alaka da da ikhlasi itikadi na zuci don haka ake wannan na karantar da mu jama'a kullun za mu kudurtawa mu kudurta alkhairi idan Allah ya ba mu iko mun cika wannan kudurin mun aikata alkhairin to kun ji albishir din da Allah tabaraka wataala ya mana ta harshen manzo nai Allah zai ninka mana sau goma zuwa 700 zuwa wanda Allah ya so kun fahimta Allah ya shirye da mu sai hadisi na gaba yace wa amma ibn yazida radiyallahu anhu ma qala da ma'an da baba na yazida da kaka ne uban yazid duk sahabbai ne zuriyatun ba'da hannun ba'da a wannan hadisin an karɓo shi daga ma'an ɗan yazid yadda Allah tabbata gare su qala shi ma'an ya ce kana abi yazid babana yazid ya kasance a harda da nanira ya fitar da wasu dinarai ne dinarai dananiyar jam'in dinarun dinarai jam'i ne na dinari ne dinari kuɗi kuɗi waɗanda iri fanfan mai adalla kuɗi waɗanda an ka ƙera na zinariya ka san da abin da ake yin kuɗi da su abu biyu ne kuɗi masu daraja zinariya da azurfa to kuɗin sunan la waɗanda an ka ƙera na zinariya su ne dinarai sullalla waɗanda an ka kera na azurfa su ne dirhamoni kun fahimta to shi ne shi ma'an yace babana yanzu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ma'an sahabi dan sahabi jikan sahabi yarda Allah tabbata gare su da sauran sahabban annabi duka ya ce kana abi yazid babana yazid ya kasance a karji da naniyar ya fitar da dinarai sullalla na zinariya ya tasaddaqa biha zai yi sadaka da ita me ya kudirin sa na fitar da kudin ya fitar da su daga sauran dukiya ce ya zo da su masallaci sadaka zai ba su fa wada aha bawan Allah sai ya zo ya aji kudin da kila cikin jikka suke sai ya aji kudin nan inda rajulan gon wani musulmi masjid kace ni ne wani mutum yana sallah cikin masallaci sai ya zid dinnan sai ya dauki jikkan nan ta dinarori sai ya aje kusa gare ya wucewa sai me yake nufi ya ba shi sadaka kowa da a sai ya aje waɗannan dinaro da inda rajulan goma wani mutum fil masjid cikin masallaci faji iku ashe kan yana kallo kuma dan yana da bukata kun bayanta sai shi ma'ana yace faji iku sai mun zo kahin wancan ya ƙari sallah ya ɗauki kuɗin sai ni mai riga ya nemi ku da sauri faje ita ne zo fa aka sa sai na dauke kudin fa ta tuzi ne zo mu uban da ita na cin mu uban gida nace baba ina kudin nan da ka aje mu wallahi wallahi ina da bukata ga suna dauko fa qala sai shi yazid uban ma'ana yace wallahi ma iyyaka arsu wallahi ba kai nan nufata ba don haka sai ka mai dan mai ba kai ni ni ba sadaka ba sai ka mai suwa fa khatantu ila rasulillahi sai ma'anu yace sai na kai karar baba inda manzon Allah ashe in ga hukuma adala babu laifi da ya kai ƙarar uba ne kotu kamar yadda babu laifi uba ya kai ƙarar ɗa ne kotu ba laifi mata ta kai ƙarar mijinta kotu kamar yadda ba laifi miji ya kai ƙarar mata matarsa kotu kamar yadda babu laifi dan uwa ya kai ƙarar dan uwansa kotu a yau musu shari'a kuma su dawo gida kun ba mai jan haushi shari'a Allah an kai musu to amma dan ana ciyayi waka yace ko kai ne alƙali ka san dai bai raga nan ba haƙƙin mutu ba liman cewa da shi'a to don ne tunda shari'a ta halatta a kai kotu saboda alƙalan sun zama su iri kun fahimta alƙalan sun zan kuraye don haka yanzu wanda ka kai musu abin da zai ɗauka ka kai ko da Allah ya fito da shi to ya san dai ba haka nan ka so ba ka kai shi inda kura ne don kura ta cinye shi shi yasa ko da Allah ya kubutar da shi to bai koma ganin girman bai koma ganin farin sa amma kaga inda ana adalci mutum bai jan haushi don dan uwansa ya kai shi kotu ya san adalci za a yi ba a zaluntar sa wallahi zulmu rabbuka ahada ubangiji bai zaluntar kowa to Allah ka gwada mana kotunan mu sun koma na adalci yadda da zai kai uba ne ba tare da sun sun ji haushi ba uba ya kai da ne babu haushi dan uwa ya kai dan uwansa babu haushi mata ta kai mijinta babu haushi Allah ya gwada mana kotunan mu sun koma haka me zai sa su koma haka nan ya an kai shari'a da alqur'ani da sunna amma ana sakin layi kan to akwai hadari da sakin layi Allah ya tsare mu da sakin layi to shi ne kan sai ya zo da kuɗin ya ce babu kuɗin da ka aje ma bawan Allah nan gaskiya yana da bukata ga suna ɗauko fa qala sai uban ya ce wallahi ma iyyaka aratu wallahi ba kai ne nufin ba ba fa hasamtuhu sai na kai ƙara uban ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah fa qala sai manzon Allah ya ce a kirawo shi uban an ka kirawo uban fa qala sai ya ce laka ma nawaita ya yafi yazid ni kai niyya fitar da kuɗin ba sadaka ba yace eh yace to abinda kai niyya ya tabbatar maka ya kai yanzu sadaka ka ta kai har har maka da madina walaka ma akasta ya ma an kai kuma an abinda ka dauka ya tabbatar ma sai an baka shikenan manzo Allah ya akwai saura Allah ya ƙara tsira da aminci ga Allah shari'a yanzu ga shari'a an kawo minti biyar an ƙare an yi disposal din kafin amma wani ya zalunce ka kai ƙara an yi shekara bakwai ana shari'a don Allah kaddara at the end of zai bayan shekara bakwai an tabbatar ma da haƙƙinka wanda taimako an kai ma shekara bakwai kana janjalin go ne ma haƙƙi bai baka ba wanda ƙarshe ko ya baka ni an taimakon da ya ma shi na zaluntar kai dubu goma ko kuɗin kabu kabu ɗai kaka kashewa shekara bakwai ai ka isa kashe su ga kabu kabu to karshe dai an kace an gano dubu goma naka ne ya biya ka ya taimake ka bai taimake ka ba in ga shari'ar musulunci shari'o'i zayyawa aka karewa ɗaya rana ga kaya ga mai kaya jama'a mai zai da shari'a amma alƙalai saboda zalunci da rashin son gaskiya da buɗe ƙofa ta su yi zalunci su yi ɓarna da an kai da an gabatar da ƙara ka yadda a ban yadda ba sai ya rubuta rubuta na ƙarya sai ya ce na ɗage shari'a sai ran kaza kila ma yace akai guda gidan yari mata da gabatar da binciken ko yanci akai shi gidan yari to an kai shi gidan yari a da inda uzi ya kwanaki a da inda uzi kuma an gado zalunta kai an kai ya ga kwantan sai ta tsira zama gidan yarin da yayi ko kana ganin bai da haƙƙi kadan kaga ai an taba kenan mutum ya kashe mana dan uwa mawa kai kara ta kotu an kai shekara goma ana shari'a kila da yawan ƴan uwan ma masu neman haƙƙin sun mutu me an ranar wannan shari'a kila ana nan ana ya alƙalin ya yi ritaya ko shi ma ya mutu don haka kaga wa'annan ba shari'o'i bane shari'i ta ce shari'a gona kaga an shekara goma ana shari'a gona shekara goma ana shari'a gona ko bakwai to me amfani duk abin da zai yankewa me amfani ne shekara bakwai yanzu ya zo ranka yake ina ƙara ta ina da ta dubu goma a kirawo shi an kirawo shi ga yaran kotu nan an sai muku mashin an ba su zan sun sai mashin in ba su da adiba a ba su duk ma'aikacin hukuma wanda an da bukatar abin hawa haƙƙi ne ga hukumar ta mai abin hawa wanda an da bukatar gida haƙƙi ne ga hukumar ta ba shi gida haka dai ba hukuma ake wa aiki ba to ka gani don haka sai a tura in ya kawo ƙara ce yana ina sai na tudun wada kai how much din ka take kar sai kotu na da dawa duk aikin da yake ya aje ya zo kotu kotu na son gani in ya zuwa ne ka ƙara ka mai mai abin da kace ina ƙara sai ya rutu dubu goma ya kidiya gaskiya ne sai ƙarya ce to kai kana da shaida ya ƙaryata kana da shaida yawa shaida da mallam Muhammadu makwabcin mu da mallam Abubakar da sai ya sai mallam Muhammad yana ina yana nan ta shago ne yana nan tudun wada in ka zo wuri kaza ga lambar shago ne shi ko mallam Abubakar shago ne yana cikin kasuwa sai a tanda yaron alƙali ba a ta a tsaye sai gobe da wanda aka bani shari'a sai gobe kai sai tudun wada ka faɗa mallam Muhammad ya rubuta shago ko tuna son gadi ne ya zo ya bada shi da ya koma aba tsare kaza ai ba sai ka zo a aika central market shi ko wanda ya rubuta shago ne ko tuna son gadi ne sai su zo mallan abubakar ke karin mallan mamsa yana ga yace dubu goma mallan muhammadu ya musanta mun tambayi mallan abubakar yace kai ashe da yace tsakaninka da Allah ni ka sani wallahi tallahi alƙali ko da yake ba a rantsa sai an baka rantsa sai ya ce lalle abinda na sani ranka ya tsaye tare da ni an shi dubun nan goma ya amsa tsakanin ga yace tsakani na da Allah ya amsa dubu goma kuma ni a shaida to mun sallame ka eh mallam Muhammadu kajiya kaji abin da yace kana da wata magana in yana da magana sai ya in yana da sukar da zai yi in bai da suka ko ki dole su karbi shaida ta kun fahimta shi ke nan to mun kalle yanzu ba a cewa za a yi yanzu zauna sai an gama shari'a ba ya gama abin da ya kawo shi sai a ce ko ma shagon ka an sallame ka shi ma wancan mallam Muhammad in ya iso mallam Abubakar ke karan mallam Muhammad yana da yace dubu goma ya ce kai ne shedu ni ka tsakaninka da Allah ne ka sani sai ya ce gaba gare da an kai ranka yake ina nan lokacin da yazo ya ranta mai to kajiya wannan shedan ma ya tabbatar kana da suka in yana suka yayi in bai da suka ko ta ta karbe shi to yanzu shedu sun tabbatar sai ne zar kale ta kai mazuka shi ba shi dubu ne goma minti nawa aka wannan to amma da zuwa an gabatar shari'a ce na dage sai bayan sati biyu ko da kuka da sati biyu a ce alƙali ya tsaya Abuja a koma sa sati biyu in kun ka dawo a ce an kire su da kwata a koma sa shikenan abu ya zo shiriri ta kila matar ka adda ciki haka so a baka dubban nan goma ƙara ka sai rago hatta haihu alƙali ko taurarin ku bayyana wadin ni adda muku da alƙali yana ni an rana wadda shari'a da hakkai wannan shirin da mu to mu koma maka eh al'alai su ji tsoron Allah ji tsoron Allah amma ba idan ka za a yi su ji tsoron Allah suna cikin layi mutukar ba da cikin layi ba magana tsoron Allah sai an kama yanke hukunci da qala Allah qala Rasulullahi amma an ce sakin layi na kaza suke ashiya an sakin layi Allah ka raba mu da sakin layi to shine sai manzo Allah nan take duk minti nawa manzo Allah yake hukunci an kare wa shari'a jama'a to irin wannan gayyini guda nawa akai ina kara ta yace nan shege ko ina kara ta yace nan dan lawadi kai gaskiya na ce a bace ba ko ko ce ina ce tabbas na ce to ni an dalilin kai ce dan lawadi saboda ya da yara yaran da ya buɗa su da faɗa mini suwa dawa akwai yaro ana kira ne bubakar ɗan gidan mallam muhammadu makwabci na sai a kira wasu akwai yaro wane akwai wane akwai sai a kira wasu sai su taho su ba da shaida in sun ka ba da shaida ko su sallama sai a sallame ka ka tabbata ɗan da waɗi don auren Allah ka ban da waɗi to ai an kace in yace ina karar tace na dan dawadi to kai gaskiya da kace na dan dawadi eh to me an dalilan sa wallahi ba ta nan da ni ko dace na haka wannan dalili ne kai nan baka da shaida kana da shaida yayin dawadi sai ka ba kallon filin sai alƙali ce sajan yace na'am bulala 80 ina bulala 80 sajan minti nawa za a ƙara bulala 80 sai a baki wuri daya wuri biyu har tamanin irin su irin su ga yini guda nawa alƙali ka iya yi amma sai a ga area court area court 1 court 2 court 3 court 4 court 5 eh eh upper area court 1 2 3 4 5 court of appeal 1 2 3 4 5 magistrate court 1 court 2 court 3 7 8 high court 8 9 10 amma duk sun za aikin banza shari'a ta yi shekara goma ba a yi ba suna a wani zaman da suka yi suna cin albashi da banza suna cikin layi to Allah ya shiryar da mu to ka gani ina mahallin shahidin mu nan ce wanda manzon Allah ya laka ma na waita ya yazi abinda kai yin niyya ya tabbatar maka ya yazi yanzu ne niyyar ka ba sadaka ba to sadaka ta tabbatar ma lada sadaka ya tabbatar ma shikenan Allah zai baka lada ban mai kuɗin kaga ashe wannan na nuna ashe ya halatta mutum ya sadaka da ɗanai in ka hidda sadaka ka ba ɗanka ko ka ba matarka ko ka ba wani ɗan uwa ya halatta da sauran da dai makasudi dai Allah zuciya yake kallo duk abin da ka kudurta shi Allah ke aiki da shi yace wa an abi hurairata subhanallah eh lokaci yayi to rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi sai sai a rage dumi kenan to amma ka abin bai abci ba to yayi to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka eh to eh me ya tambayar ka to to wani hadisi ne yake eh hmm eh a ba shagewa na ba fahimta su abba kai ba sosai wancan wannan kuduri ɗayayi za a aikata kaza daga baya sai ya fasa amma shi ko wancan bai ma da ikon aikatawan abin ya ba shi shawa ya ce da ina da kaza lalle da na yi suna da bambanci don can ko ba su da suna da bambanci iko an bai da yau da yana da iko da yayi kaga suna da bambanci to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi eh alaikum assalam eh eh lahiya lawa yake alcohol din abbaka wani yace turaren da ake hadawa da alcohol kai ka dauka an kace alcohol giya ake nufi a alcohol wani tsiri ne ba giya ɗaya alcohol ba akwai wani sinadari da ake kira alcohol haka yi ko ba haka yake ba wani sinadari ne shi ake hadawa ba giya ba giya ana kiran ta alcohol wani sinadari kuma ana kira ne alcohol to wancan sinadari ba giya ba shi ake hada a yi turaren to haka wannan turare lafiya lawa yake ba giya da to akwai wani to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika allah Allah ka sa mana albarka ga abin da mun ka